الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da sake kasancewa a wannan masallaci namu mai tarun albarka masallacin marigayi alhaji abubakar ya yi arabi allah ta'ala ya masa rahama wanda ya fi sanuwa da masallaci mai yatti wanda ke wannan unguwa ta bolari a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci domin sauraron darasi da muke yi a wannan yini na talata a bakin babban malaminmu kuma shugaban limamai na wannan masallaci a sheik muhammad adam albani gombe allah ta'ala ya ƙara masa lafiya bisa uzurruka na rayuwa da kuma al'amuran al'umma da suke tasowa malamai lokaci bayan lokaci to shi ma malam yau ya tsinci kansa irin wannan yanayin tunda ɗazun nan ba mafi minti talatin da rabuwa da shi ba daga wani gun zuwa wani gun kuma zuwa wani gun kuma da al'amari ne na addini da al'umma Allah ta'ala ya karɓa mana malaman namu kuma Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu kariya a gabansu da bayansu Allah ta'ala ya rufa mana asiri duniyarmu da lahira yau muna yinin talata wa daidai da goma sha biyu ga watan safa watan biyu a musulunci yau hijira na da shekara 1445 wanda hakan ya yi daidai da 29 ga watan takwas miladiya 2023 manufa ta karantarwa ta addini da sunan ta'alim ko darasi ko nasiha ko lacca ko muhadara duk manufar wannan daga su malaman masu zama su yi da mu ɗalibai masu zama mu saurara to dukkan manufar guda biyu ce kawai tsere cewa fushin Allah da kuma shiga cikin rahmar Allah wannan shine manufa akan duk wanda ka gani ya tsaya ba dare ba rana iyayi wa addinin Allah aiki wanda ita ce manufa kawai Allah yana cewa man zuhziha anin nari wa udkira aljanna faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur duk wanda Allah ta'ala ya nesantar da shi daga wuta kuma ya kusantar da shi zuwa ga aljanna ko ya shigar da shi zuwa ga aljanna babu shakka wannan ya samu babbar rabu Allah ta'ala ya samu da cikinsu wannan karka daɗa karka rage shi ne manufar kawai a gujewa fishin Allah da azabarsa a kewa gafarar Allah da rahmarsa duk wanda kaga ya hana idansa bacci akan addini ya hana rayuwarsa hutawa ba zama ba tsayuwa dukiya na yi rayuwa na yi komai na yi to in ba wannan manufar a rayuwarsa to yayi hasara in ba wannan manufar to babu shakka yana aikin banza ne a rayuwar shi yasa hatta annabawa annabi zakariya alaihi salam da annabi yahya alaihi musallatu wassalam Allah ta'ala na ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in cewa waɗannan annabawa masu albarka sun kasance yusari'una fil khairat suna rigegge suna tsere rigeggeniya wajen aikin alkhairi ga su annabawa ne ga su manzanni ne ga su kuma ba a barin su a baya wajen aikin alkhairi Allah ya ce wa yad'una na ragban wa rahba suna yi mana bauta ragban suna kudayin rahamar mu da jinkan mu inji Allah wa rahaban kuma suna tsoron azabar mu da fushin mu iji Allah to ta annabawa ma wannan ita ce manufar su aiki addini gujewa fushin Allah da kuma neman rahamar Allah da jinan Allah an fahimci wannan to duk wanda kaga ya tsaya tsayuwar mai daka iya yi wa addinin Allah aiki wannan shine akwai lokacin da a Mu'adh bin Jabal Allah ta'ala ya kare da da Mu'adh ya hada mu da mu da shi a gidan aminci gidan aljanna a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rada shi libanci a wani masallaci da ke garin Madina akwai wata qadiya da ta faru duk ɗaliban ilimi sun san qadiyar ma'azu ya tsawaita zama a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma ga can inda aka hada shi limanci ana jiransa ya tsaya yi sallar isha da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma an ce a wannan yinin manzan Allah ya tsawaita karatun sallar isha nan ma mamun mu'azu suna jiransa da ya zo nan ma sai kwata abin da ya faru shi ma ya sake maimaita karatu mai tsayi to akwai wani bawan Allah da ya takura kwarai da gaske a inda yake wada iya da dabbobi ya daure su kuma shi ne yake ba su abinci ya shiga lokacinsu sosai to da ya ji mu'azu ya ƙi yi ruku'i da wuri sai ya fatse sallar sai ya koma gefe yi sallarsa da ya koma gefe yi sallarsa sauran ma musu a gai suke cewa wannan akwai alamar munafirci tare da shi la'akubiran da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi wallahi sai mun kai karansa mun faɗa wa manzon Allah mun ce kawai ana sallar jim'i ya fatsi ya koma gefe ya yi sallar sai ya yi tafiyarsa sai mun faɗa wa manzan Allah wani aka ji aka yi ƙaransa zuwa ga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan bawan Allah ce wane ya aka yi haka an ce ana cikin sallah ka fatse ka yi sallar ka gefe kai kaɗai ka yi tafiyar ka ce manzan Allah haka ne me dalilinka ya ce ya rasulallah ka naɗa mana mu'azu bin jabal shi ne limamin mu kuma muna jiransa akan ya zo yi mana sallah mun ɗau lokaci mai tsayi ya rasulullah bai zo ba kuma da ya zo sai kamo sura mai tsayi kuma ni ina da uziri na rayuwa kuma da dabbobin da nake kulawa da sai rasulullah sai na ji na kasa samun kwanciyar hankali na kofar gemi na yi sallah ta yi tafiya ta ya ce manzala wannan yi ne uzuri na sai manzon Allah ya ce daga koma gefen me ka karanta lokacin da kake yin sallah ya ce manzon Allah fatiha na karanta kawai amma duk gabar da ake shiru a yanda ya faɗa gunda ake motsa baki nan ni ma motsa baki nake ma abin da nake cewa amma dai fatiha na karanta a kowace raka da na karanta fatiha sai nake roƙon Allah ya tsare ni daga azabar wuta kuma ya sa ni cikin aljanna wannan bawan Allah yake faɗawa manzon Allah wannan amma duk wanda kake shiru mu'azuma yake shiru to ni ban san abin da yake faɗa ba ni ba ban faɗa ba an fahimta sai manzon Allah yake cewa mu ma ai haula haza na tadandan yace wannan manufar taka guda biyu wannan wallahi mu duk abin da muke yi akan ta muke mu nemi Allah ya ji kanmu ya mana rahama ko mu gujewa fishin Allah da azabarsa to shi ma manzon Allah ya tabbatar da wannan ya ce duk abin da muke yi na da'awa da jihadi da faɗakarwa da ibada da wane ne duka wannan ita ce manufar mu mutu mu samu rahama mu mutu mu yi nisa da fishin Allah da azabarsa ina kira ga 'yan uwana wanda muke tare da su anan da wani masu kallon mu ta kafofin yada bayanai na zamani mu dinga sa wannan a zukun zukatanmu duk motsin da za ka yi na aikin ibada ka sa wannan a ranka ka ce ina wannan ya Allah domin ka nesantar da ni daga fushinka da azabarka Allah ina wannan domin ka kusantar da ni zuwa ga rahamarka wannan shine niyya mai kyau wanda ake so kullun ka dinga kwana kana tashi akan wannan Allah ta'ala ya mana jagora to mun san wannan tafiya mai karewa ce ko muna so ko ba ma so wannan rayuwar da muke wallahi ko yanzu nan ko yanzu nan wata ran ba mu bane tun da da ɗayan shekaru da suka gabata waɗansu ne ba mu bane ba mu ɗin ma wata rana wa'ansu ne ba mu bane yanzu akwai ran da za a waye gare duk wanda yake cikin masallacin nan wallahi baya duniya sai new generation ne za su zo su mayigo su ne limamai su ne ladanai su ne irin su malam anka da sauran su ne yan midiya sabi fil wanda a yanzu nan ba san su ba kamar yadda takaitaccen misali lokacin irin su buberu shi ne farkon sarki a wannan garin ko to lokacinsa ya yi jihadi ya yi da'awa ya yi wa addinin Allah aiki amma duk wanda yake kwana da numfashi a wannan garin ba mutum ko ɗaya a lokacin ba wanda aka halitta a lokacin haka ne kuma sun yi sun yi wa addinin Allah aiki iyayensu amma yanzu duniyar ta zama to babu ma wani wanda ya taɓa gani irinsa a cikin ka Allah mai gano fiha to kullum mu dinga sa wannan a rai yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwarsa a lokacinsa da yi da sahabbansa kaf aka waye gari babu ko ɗaya a duniya aka zo marhala ta tabi'ai nan ma aka waye gari babu ko ɗaya a duniya aka zo marhala ta tabi'u tabi'in nan ma aka waye gari ba mutum ko ɗaya a duniya atba attabi'u tabi'in atba'ul atba aka zo khalaf da salaf ba ko ɗaya a duniya to kasan dole ka yi wa kanka hisabi da lissafi an ce abinda ya ci doma ba zai bar awai ba ko duk abinda ya cinye waɗancan jagorori managartan mutane masu kusanci zuwa ga Allah fiye da mu abinda ya tafi da su wallahi ba zai bar mu Allah ya riga ya nasanta wannan a ƙur'ani ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur na'am wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala dukkan rai baran da zai Allah ta'ala zai halice shi ya zauna a wannan rayuwa to face iya da lokaci a gun Allah kitaban muajjala akwai lokacin da Allah ya iba masa kame da ma'aikin Allah yake cewa dukkan mu an halice mu a cikin cikunan mahaifan mu mata an sa mala'ika ya zo ya busa mana numfashi bi katabi bu fayi umaru bi arba'i kalimatin ko bi katabi rizqi wa ajali wa amalihi wa shiqina wasai to kowa iya da ajalin sa musamman kowa an bayyana nan tafiya ce wanda ba makawa har ma wanda ba musulmai ba sun yadda za a mutu a yi waƙi ya nuna ana mutuwa ba wanda zai inkarin cewa ba mutuwa ba mutu kowane irin addini yake ya san da mutuwa sai da yamu bambancinmu da su mun yadda akwai abin da zai faru bayan mutuwa su kuma ba su yadda da abin da zai faru bayan mutuwa ba amma ita kalmar mutuwar kowa yadda da akwai ta ba mai inkari ba mai musu mutuwa to saboda ka tunda mun san tafiya ce la muhala tana gabana tana gabanka tana gaban kowa ya kamata mu dinga tunatar da kanmu irin aikin da ke gabanmu hakan zai ƙara samu nutsu mu ƙara taka rayuwar mu burki mu rabu da wa'ansu burace-buracen da ba su da amfani ko mu tsaya tsayuwar mai daka ko da ranmu baya so wajen yi wa addinin Allah hidima da aiki tunda manzon Allah da kansa yake cewa sallallahu alaihi wasallama ukthiru dhikru hadimul lazad yace ku yawaita ambatan mai yanke jin dadi yace mutuwa ku yawaita ambatanta ku yawaita tunata kuma a lokacin yake cewa ku ziyarci makabarta domin ziyartar makabarta tazakkiru lakumul akhirah zuwa makabarta iya tunatar da mutane lahira duk wanda ya je makabarta mai hankali mai imani tabbas zai tara lahira an fahimta kafin mu tsunci kanmu a gidan rahama gidan aminci wanda muke kyautatawa Allah zato zai kai mu ya ƴan uwa akwai aiki a gabanmu wanda wannan kusan shine jigo na taken tattaunawar tamu da ku a yanzu akwai aiki a gabanmu an fahimta kafin ɗan adam musulmi ya tsinci kansa gidan aljanna wanda haka muke fata haka muke kwaɗai haka muke buri akwai matakai-matakai akalla za su kawo wajen guda bakwai kuma kowane mataki na gabansa ya fi na bayan su tashi hankali kuma dole ne sai ka bi ta wannan matakan sannan za ka je inda Allah zai kai ka an bayyanta matakin farko shi ne mutuwa ba wanda zai je aljanna sai ya mutu an bayyana ba wanda zai tsinci kansa a gidan aminci sai ya mutu yasa gaba ɗaya annabawa makusantan Allah Allah ya karɓi rayuwarsu gaba ɗayansu ba wani ba annabi da ya rage a duniya nan babu shi domin ƙa'ida ce hatiman maƙadiyya al'amari ne zartacce yankakke wanda Allah ce in dai zai kai ka gidan aljannata sai ka bar duniya sai ka mutu mutuwan nan kuma shi ne raba gangar jiki da numfashi shi ne mutuwa yanzu duk da numfashi a jikinmu nisa muke ta mubin ko'ina mu tahi mu zauna mu kwanta mu motsa mu gudu mu zauna amma daga an zare numfashi shi kenan jikinka ya zama jissa ya zama gawa ba abin da zai yi ko motsi ba zai yi ba domin ran shi ne ke sa jiki ta harruki a yi magana ka bude ido ka limshe ka ji abin nan ka ci abinci ka je can ka duk rai ne ke wannan to fitar rai daga jikin shi ne mutuwa wanda tashin hankali ne a ce yau garai zai ban gargan jiki ba ƙarmin tashin hankali ba ne ba tunda ƙur'ani ya zayyana mana fitar rai kala biyu ne akwai yadda Allah ta'ala yake sa mala'iku su zare ran muminai Allah ya sa muna cikinsu akwai kuma yadda Allah ya faɗa mana yadda mala'iku suke fisga taron mujirmai wanda ba sa yi wa Allah ɗa'a da biyayya duk a sura ɗaya a aya ɗaya da ta biyinta Allah ya faɗi wannan magana ya ce wa nazi'ati gharqa sannan ya ce wa nashidati nashba Allah iya rantsuwa da yadda ake fisgan ran kafirai fisga fisgewa ake duk ƙarfin tsiya yasa wani mujrimin idan zai mutu wallahi da bige-bige da bakin baki yake mutuwa in a ɗaki ne sai an kulle ɗakin wallahi ba wanda ya sai zauna kusa da shi domin irin balbalin bala'in da yake ji lokacin da ransa zai fita ba wanda isa ya danne shi wallahi wani masayan kullum mai ɗauke yake mutuwa wannan shine mutuwa raba gangan jiki da rai tana nan tana jira na tana jiran ka sannan masu imani kuma Allah ya ce wa nashiqati nashba Allah iya rantsuwa da yanda ake lallashin masu imani wajen zare musu rai a hankali da tausasawa da lallashi da ce musu Allah ta kafu wala ta hazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun karku damu karku yi bakin ciki karku damu karku yi tsorata Allah ce a musu albishir da gidan aljanna Allah ya sa mu da cikin su nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim tun a duniya za a dinga musu albishir kwantar da hankalinku ba wata fargaba ba wani bakin ciki to wannan shine fitan rai daga jiki wanda shine matakin farko hatta annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da yake gargarar komawa ga Allah da bakinsa yake cewa ala inna lil mauti la sakarat cewa lalle ku tsaya mutuwa tana da maye mutuwa tana da maye shugaban halitta yake faɗar wannan kalmar da bakinsa mutuwa tana da maye kuma ƙur'ani ya tabbatar da wannan waja'at sakaratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid yace musu idan magagi da mayen mutuwa yayi zai ki musu da gaske a lokacin ba wani wanda yake da wata mafaka da makangara da zai boye babu shi wannan shine abin da zai faru ya yan uwa kafin ɗan adam ya gane matsayin sagun Allah duk yanzu wanda yake raye a wannan duniya wallahi rayuwa muke wanda ba wanda ya san me ƙarshen rayuwarsa ba wanda ya sani da me za ka cika ba wanda ya sani sai dai fata da addu'a dama malamai suna cewa ba za ka san matsayinka ba ba za ka san kaiwaye ba a gaban Allah sai ka mutu mutuwa ce za ta sa ka gane kaiwaye a gun Allah tun kana cikin ahalun lahi ko kana cikin ahalun shaitan to mutuwa ce za ta saka gane ne matsayinka saboda ka mu tabbatar da wannan bayan mutuwa da ɗacinta da magaginta ko malamai suna cewa duk mutumin da zai mutu a lahazarsa ta ƙarshe sai an masa halayi na abin da ya daga balagarsa zuwa mutuwarsa sai an taro rayuwarsa an nuna masa daga lokacin da aka fara rubuta masa lada da zunubi sai an taro wannan lokacin an haska masa ya gani hasibu anfusakum qabla an tuhasab ku yi wa kanku hisabi kafin ku ji gaban Allah amma ku hisabi an bayyana wannan mataki na biyu shine shiga kabari Allah ya tabbatar da wannan a Qur'ani qutilal insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara sai ce summa amatahu fa aqbara thumma idza sha'a anshara Allah ta'ala yake cewa tsinuwarsa ta tabbata kan mutane masu butulci masu haɗa shi da wani wajen bauta masu cewa iya da abin da ba shi da shi bai jingina wa kansa ba suna tabbatar masa kamar su jingina masa mata ko ɗa ko wani abu makamancin wannan sai Allah ya ce to dan adam mai wannan jara'ar da taurin kai a tambaye shi da me ma aka halice shi min ayi shay'in khalaqa Allah ya ce a tambaye ka da me ma aka halice ka ne in ma ka faɗa in ma baka faɗa ba to Allah ya faɗa sai ce min ayi shay'in khalaqa min nutfatin kalakahu faqaddara Allah ya ce da nufa ruwan mani shine sinadarin halittarka ruwa mai rauni alam nakalukum min ma'in mahin ba na halice ku da ruwa mai rauni ba an bayyana wannan shine farkon halittarka shine farko inji Allah min nutfatin kalakahu faqaddara wannan nutfar Allah ya raya ta yi numuwinta daga nudufa ta koma gudan jini alaka daga nan ta koma tsoka mudga duk Allah ne dan wannan dawainiyar baka san ba inda kake ba ma baka san kai kowaye ba ma baka sani ba Allah ya dau gabaran jijjuya marhalar rayuwarka tun a cikin mahaifiyarka kuma kana cikin tsaro da kariya da aminci yasa Allah ta'ala ke cewa alam nakalukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ƙararin baki ne mahaifa wannan wata matabbata amintacciya ku tambayi likitoci za su ƙara bayyana muku sirrin wannan ayatul qur'ani musamman likitoci musulmai yaya amintar da Allah ya siffanta mahaifa wace irin aminci gare ta daga cikin amincin mahaifa daga randa ƙwan halittar da Allah zai halicci ɗan adam da shi ya fada cikin mahaifar to babin da zai kare shiga haka ne za ta rufe kanta da kanta babin da zai kare shiga kuma an ce a nutsufa daya da Allah ce min nutsufatin khalaqahu faqaddara a nutsufa kwaya daya da dan adam zai inzalinta lokacin tarawa da iyalinsa to an ce akwai koyayen halitta da kowane kwai Allah zai iya halitta da yi sama da miliyan 20 kowane kwai Allah zai iya mai da shi ɗan adam sama da miliyan ashirin a wannan nuduba din kuma kowanne neman faɗawa mahaifar yake yi amma kai da Allah ya ƙaddara za ka rayu a duniya ni da Allah ya ƙaddara zan rayu a duniya to kwanka iya zuwa saitin mahaifar sai Allah ya sa mahaifar ta buɗe sai ya faɗa iya faɗa kuma Allah zai mahaifar ta rufe shi ba abin da zai kare shi kun ga sadaka Allahu azim Allah ke cewa a wannan ƙarari maki daga cikin aminci na mahaifa da Allah ya siffanta ta mai aminci ce kana wannan matsayin na nufa za a kwana arba'in a wannan matsayin sannan sai Allah cikin hikimarsa da ikon sai saka canja ka koma jini daga jinin nan ka yi kwana arba'in a wannan matsayin Allah ya saka koma tsoka kwana arba'in arba'in uku wata hudu sannan sai Allah ya turo mala'ika ya busa ma numfashi tun daga nan ɗan adam zai fara motsi a cikin mahaifiyarsa tun daga nan a halittar ma kaza da kaza da kaza kai namiji za a yi mace za a yi yan biyu za a yi waye za a yi yasa Allah ta'ala daga cikin gaibubiyatul kamsa sai ya ce wa ya'lamu ma fil arham shikenan magana ta gane Allah shine ke cikakken ilimi game da abin da ke cikin mahaifa yanzu ka iya cewa yana sakanin aibo to ga ba ganin din ba ai ganin ba sai mace ta cikin ya fara motsi yake ganin din ba to kafin a fara ganin din ba ko kuma lokacin da Allah ta'ala ya kaddara halittar muna alamu zar wanda misali in an zo misalin alamu zar yanzu misali ya samu yaron da bai aure ba in Allah ya kaddara iya da zuriya zai yi aure zai haihu ƴaƴansa za su haihu zai hayayyafa cikin ilimin Allah suna nan amma yanzu suna ina wanda bai aure ba ina matarsa ina ɗansa hima bai sani ba amma cikin ilimin Allah suna nan kuma ya sun zo duniyar to da duk mun yi wannan rayuwar yana alamu zar muna cikin mashi'ar Allah kowa yi wannan rayuwar to Allah ya ce shi ne ya san abin da ke cikin mahaifa kuma Allah iliminsa shi ne ilimi na gaba da bayan mutum na farko duk sukanin da za a yi da dokta da zai gwada ya auna karkarin ta gano cewa namiji ne ko mace ne yan biyu ne ko ya za a haife shi shi ma edd din suna yin suna yin ƙarya ko ba sa yi dan ya tabbata a kaina na hasashe ne ko yawa expectation da gina hasashe ne kamar shiga jami'a ne shekarar da ke tsammanin za a gama jami'ar najeriya ke an fahimta sai ya ce matar ka za ta yi waran 20 ga wata ko ta rage ko ta ƙara yawanci ma an fi ragewar akwai wani iya ce min an ce masa ran 25 ga wata za ta haihu ya meki kafa ba abin da ya yi to sai ta haihu ranar ko biyu ga wata ne ko ga wata ne wajen sati uku gafaran haihuwa ta haihu an fahimta amma in Allah ya ce kaza din nan wallahi ba zai canja ba an fahimci wannan kuma Allah shi ne ya san idan ka faɗo duniyar nawa ne shekarun da za ka yi a duniya a cikin ilimin Allah akwai wannan mutumin kirki ne kai ko mutumin banza ne ilimin Allah akwai wannan za ka zama mai za ka zama mai za ka zama duk Allah ya sani yasa ya ce wa ya alawa fil arham to mu sani cewa Allah ta'ala ya ce akwai zaman kabari bayan an mutu sun ma'amata hufa a kabara an fahimta kuma kabarin nan manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ana sanya ka ciki za a tashe ka a zaunar da kai manzan Allah ya ce mala'ika zai ma tambaya tambayoyi aƙalla guda uku a cikin kabari kuma ansa all question ne an gane ku duka zaka amsa tambayar ba option za a ce ma man rabbuka wa ma dinuka wa ma taqulu fi zaka rajulul ladhi bu'isa fikum game da ubangijinka wanda ya halice ka mai matsayinsa a gunka mai siffofinsa da ya kamata ka tabbatar masa mai abin da ya koru gare shi duk sai amma tambaya game da wannan sannan mai addininka musulunci ya kake musulunci a ina ka koya waye malaminka a aqida waye malaminka a sallah waye koya maka karatun alqur'ani ya kake sallah an kabli ta kama ko ba adi duk wannan iya cin addini sannan me zaka faɗa game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tambayan kowa sai an masa wannan a kabari kowa tana nan tana jira ko ba ba kiramin zaka ka haddace ba aikinka da tauhidinka da imaninka sai Allah zai taimake ka wajen amsa wannan tambayar yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah iya tabbatar da furucin masu imani tun daga duniya har zuwa lahira Allah ya samu da cikin su kabari babu wani abu a ciki duk abin da ka gani kai kaje da shi manzon Allah ya ce idan mutumin kirki ya mutu Allah ya samu da cikin su za a wasa'a masa kabarinsa maddal basar iya ganin idonsa a jono masa fayi tun daga gidansa na aljanna har zuwa kabarinsa iya cikin ni'ima da kwanciyar hankali har ma ya matsu ma a tafi kiyama domin a kai gidansa gaba da idan ko mutumin banza ya mutu manzon Allah ya ce kabarin za a sa ya matse shi an ce sai kashinsa na nan ya saba da nan tsabar matsar da kaza za ta yi masa kuma a jono mai fayi tun daga gidansa na wuta zuwa kabarinsa a dinga babbaka masa azaba da bala'i kafaran tashi alkiyama akwai azabar kabari tabbatacce hadisai sun tabbatar da wannan qur'ani ma yace annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkilu ala fir'auna ashadda al'azab sun ce guduwan wa ashiya na azaba da cikin kabari manzo Allah yace kuma hadisin da yaje ya samu wasu kabarbuka guda biyu sai ce wannan ana musu azaba ba haka ya faɗa wa sahabbansa amma ya ce wa mayu azibani ana kabiri abin da yasa ake musu azaba a ganin idan ku ba wani abu bane mai girma ya ce ɗaya annamimi ne ya ɗau maganar wannan ya kaiwa wannan ya ɗau maganar can ya kai can har ya mutu bai tuba ba ɗaya kuma baya tsarkaka daga fitsari haka yake barin fitsarinsa bai gama bai tashi ya ɓata masa jiki haka al'adarsa har ya mutu mazala ce wannan zunuban shi yasa Allah ya kama su yake musu azaba an fahimta muhallu shahidi akwai azabar kabari akwai rahama a kabari manzo Allah yana cewa da ɗayanku zai kubuta daga matsar kabari to da Sa'ad bin Mu'az ya kubuta daga matsar kabari domin an ce shi lokacin da ya mutu sai da al'arshin Allah ma ya girgiza domin imaninsa da tauhidinsa amma shi ma bai kubuta daga zajjatul kabar ba karan farko sai kabari ya matsi kowa sannan kuma an kai mumini ne sannan sai ya wasa ama an bai mishi wannan kabarin nan yana nan duk wanda yake zuwa makabarta wannan kadai ya ihe shi wa'azi ya ihe shi wa'azi wallahi kaga mutum duk matsayinsa duk girmansa duk dukiyarsa babu abin da za a bambanta shi da talakan da ba wanda ya san shi ma a garin yadda za a yi wa ko mahaukaci ne ya mutu aka tsanci hawa bola ya mutu likafanin da za a sa masa irinsa za a sawa wani mai kudin da ya mutu irinsa za a sawa mai mulkin da ya mutu a kori kura motar ɗaukan manja da za a sanya gawar talaka marar gata ko ambulance motar asibiti to shi ma mai kudi da mai mulki a wannan motar za a sa shi ramin da za a yi wa talaka ko mutumin da ba ba shi da hankali ba ya mutu to irin wannan ramin za a yi ma duk kudinka duk mulkinka inda kai musulmi ne to kasan tun daga wannan lissafin ma za ka ce duniya aikin banza ce ma inda a kanta za ka yi fada a kanta za ka ƙi allah ka ƙi gaskiya a kanta za ka rufe ido har kana ce ni fa ba ni da kirki ba ba ni da kirki an taɓa ni ba fa akan addini yake wannan balokokon ba akan duniya ne ba to ƙarshen duniyar ga ta nan ƙarshenta dai shi ne wannan ƙabari shi ne ƙarshenta wani daga cikin magabata da ya leƙa ƙabari ya gani ya ce din rayuwar da nan shi ne ƙarshen rayuwar to babu shakka rayuwa ce marar ƙima marar daraja ya ce kuma din rayuwar da wanda daga nan za a fara rayuwar a yi gaba ya ce rayuwa ce mai ban tsoro alasa kun gane bayaninsa ya ce duk abin da za ka yi a duniya ka taka wannan ka murza wannan ka yi rahin arziki ana ka yi rahin mutunci ana ya ce ƙarshenka dai za zuwa kwantar da ka yi a gabari ƙarshenka dai duk abin da ka yi a bayanin ya zai ma asara da dama kuma ba za ka gyara ba damar gyara kuma rayuwar da za a ce daga kabari za a fara ta azaba ce cikin kabari ga mujirimi a ce kabari ne farkon ɗanɗana azabarsa ai gaba to azaba ce da ba ta da iyaka ba ta da ƙarshe kuma wannan hikima ce ta magabata ka yi ƙoƙari kana aiki kana addu'a ƙabarin ka ya zama dausayin aljanna amma in ya zama rami daga cikin ramukan wuta ɗan adam sai ya raina kansa sai ya ce ma da maba a halice shi ba wallahi manzon Allah ya ce shi ƙabari awwalu manazilul akhira ƙabari shine farkon masaukin lahira idan ƙabari yayi kyau to abin da ke gaban sa yafi kyau idan ya ɓaci abin da ke gaban sa yafi muni kabarin nan yana nan yana jiran mu shirya zama a cikinsa abinda za ku gane cewa Allah ba da wasa yake yi ba tun daga annabi adamu alaihi salam a lokacinsa aka fara mutuwa ba mai lissafin da isa ce daga lokacin annabi adamu zuwa yau ga shekarun duniya ba wanda isa yau na lissafin to tun lokacin ake mutuwa ake bi ne mutane fa ba asallahu guraban yabhathu fil ardi li yuriyahu kayfa yawari sawata akhi قال يا ويلتا عجزت أن أقول مثل هذا الغراب فعواري سوءتا أكي فأصبح من النادمين يا ‘yan sabida suka yi faɗa ɗaya kashe ɗaya aka turo hankaka su ma suka yi faɗa ɗaya kashe ɗaya a wannan hankakin he ɗaya yake tona rami yake tona ƙasa he jawo ɗan uwansa ya sashi a rami ya tila mai ƙasa sai wancan da ya kashe ɗan uwansa shi ma ya ga yadda ake ya binne mutum tun a lokacin aka fara binne mutum a ƙasa kuma har yanzu ba a daina ba daga annabi muhammadu sallallahu zuwa yau akwai shekara sama da 1400 amma har yanzu wanda aka binne ba wanda kuka ji labarin me yace ya gani wani la an ya bugo waya ba wanda ya bugo waya akwai fax sai aiku ba wanda yau da wannan shi kadai ya san me ya gani me yake ji kuma kai ma zaka je ni ma zan ji ko mu madalla da qur'ani da hadisan manzo Allah duk sun faɗa mana abin da yake faruwa sun ce mana ga kaza ga kaza a kabari ga kaza ga kaza a kabari mu yi kokari mu yi wa kanmu shimfiɗa mu yi wa kanmu shimfiɗar alkhairi cikin kabarin mu kafin mu je gare shi abari iyanan wata rana Usman dan Affan Allah ya kare da shi da aka binne wani bawan Allah a kabari ya dinga kuka a sai da hawaye ya jika masa fuskarsa da gemunsa gaba daya sai daga cikin sahabbansa suka ce ya khalifa menene yake saka kuka ya Usman bin Affan sai ce wallahi wata rana naji manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallama shi kabari shine farkon masaukin lahira idan kabari ya gyaru abin da ke gaban sa yafi yafi kyau abin yayi muni ko abin da ke gaban sa yafi muni yasa nake kuka ban san ya kabari ne da kasance Usman iya cikin wanda an karantsa yin aljanna ne ba za ka yi kafara ba shi aljanna sun ma sau uku manzon Allah iya bashi aljanna na farko iya cin asharatul bashirun bil janna na biyu yayi hidima lokacin da za a tafi yakin tabuka manzo Allah ya ce ma darra ma fa'ala usman ba'da al-yawm daga yau ba abinda usmanu zai aikata yana higa aljanna ya bada kudi an sai bi'iru ruma manzo Allah ya ce wa zai sai bi'iru ruma falahu al-janna usman ya dauko kudi ya ji aka sai wannan rijiyar manzo Allah ya ce kana da aljanna duk da wannan matakan amma kuka yake ya zai samu kabarinsa so daga mu san takun da za mu yi kafin kwananmu ya ƙare a ji abin ne mataki na uku akwai tashi da ƙabar wai zal ƙuburu bu'utirat wai zal ƙuburu bu'utirat akwai lokacin da Allah zai ce to kowa ya fito kuma Allah yake cewa fa idza nufika fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi laman sha Allah summa nufika fi ukra fa idza hum qiyamun yanzurun busan farko wanda ma bai mutu ba zai mutu busa na biyu kuma dukkan wanda ya mutu kuma zai tashi shi tashi daga kabarin ma malamai suke ce ya fa zaman kabarin bala'i da musiba Allah yake cewa yau mai kunun nasu kal farashi lima ba su a ranar za ka ga mutane tamkar fari malamai suke gwatanta kamar wata bishiya ce fari suka hauka suka dandazo kanta ka je ka girgiza bishiyar wannan farin ya za a gansu wani ya yi sama wani ya yi ƙasa wani ya yi kudu wani ya yi arewa wani ya yi gabas wani ya yi yamma kowa bai ma san inda yake yi ba to idan an fito da kabarin nan haka wani rayuwa za ta kasance kuma duk mutumin banza mujirimi iya fitowa da kabari akwai tilin kayan zunubinsa iya jiransa kuma za a ce ya ɗauka a ka ya tafi gun da za mai hisabi la haura wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim manzon Allah da kansa yake cewa a lahira nan ba za ku gane mutum ba ya dauko sa a kansa iya kuka yayi almundana sa ko satan sa ba za ku gane wani ya dauko raƙumi a kansa ba ba za ku gane wani ya dauko tinkiya ko rago ba suna me me a kansa tun a lokacin manzon Allah yake fatsar wannan amma yanzu ba ba za ku gane wani da buhun daloli a kansa ba ko ba za ku gane wani da gidaje ko da filaye ko da motocin al'umma a kansa ba iya yawo iya yalaita shi kaza kaza kaza duk abin da kaje da shi lahira ba naka ba sai kai amansa wallahi a duniya ne ake ci a ci a kwana lafiya amma lahira ba wannan duk abin da kaje da shi ba naka ba wallahi sai kai amansa Allah ba azalimi bane da azalimi bane saboda ka za a fito daga kabari sannan kuma za a yi tafiya ba a san inda za a je ba ko manzon Allah ya faɗa mana siffar yadda za a fito a kabari shine za ku fito hufatan urratan hurlan hufat ba mai takalmi urra ba mai tifa ko zare babu a jikinka yadda aka haife ka aka za ka fito a kabari hurlan manzala ce hatta kaciyar kama sai ta dawo yadda dai aka haife ka haka za ka sai da kabari babu wani abu a jikinka kuma a ce ka yi tafiya tafiyar da ba ta da iyaka ba ka san inda za ka zai babu bishiya babu tudu babu kori safsafan la tara fi ha'i wajen wala amta ƙasa ba tudu ba kori Allah ya label da duniyar da ƙasar duka a yi ta tafiya shi ma wannan marhala ce ta uku wanda wa'ansu za su gwammaci dama a je a yi hisabu a kai su wutar ma da wannan tafiyar ba domin bala'in ya kai bala'i wani ga kayan nauyi ga tafiya ga mala'iku suna koro mutane daga nan za a je ma'ashar wanda Allah ya kaddara za a taru a yi wa kowa hisabi akan abin da ɗan adam ya mutu za a tattaro rekod nasa tun daga balagarsa zuwa mutuwarsa sai a maka hisabi da wani abin da ka aikata in khairan fa khaira wa in sharran fa sharra wa man ya'mal miskala zarratin khairan yara wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara duk abin da kai daga balagarka zuwa mutuwarka iya na recorded za a zo amma ɗaya bayan ɗaya shine hisabi to wannan shi ma wata marhala ce ta shiga uku to bayan ma kafin hisabin ma bayan an je mahashar ɗin ma akwai tsayuwa kuma tsayuwar da Allah ba wanda zai yi wa magana sai an shekara arba'in an ce ta annaba ma tsoron su je wajen Allah suke tsoro suke ji hadisi ya tabbata manzon Allah ya faɗi wannan Allah ke cewa sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'a lil kafirin laysa lahu dafi'a min Allah dhil ma'arij ta'arjul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana tsawon shekara 50 50 alf shekara 50 za a yi a tsaye a tsaye a tsaye bayan Allah wa inda yau mai inda rabi ka alif ya sanatin mai mata hudu rana ɗaya agun Allah ta lahira to kamar shekarar dubu ce a rayuwar duniya alfi sana mai mata hudu to wannan tsayuwar tana nan za a yi ta wa an su gumi ya shallake su wani gumi iya ma'alwanta wani gumi iya maɗaurar wando wani gumi iya wuya wani a cikin gumi ma zai dinga linkaya mazala ya fassara gumin da zunubi haka za a tsayu hankali ya tashi a lokacin sai malamai suke cewa manzon Allah ya ce sai malamai Allah ya samu su ilhama su tattauna akan wannan kariyar ya za a yi kai mai zagin malamai a lahira ma sun taimake ka shafa'atul uzma an ce Allah zai fara sanyawa malamai ilhama su haɗu su yi shawara ya za'a suka diskai shawara sai su ce aji a sami annabi adamu alaihissalam shi ne abul bashar ne farkon halitta a sami a ce ji roƙi Allah Allah ya sa a tsai da abin hisabi a yi hisabi ko ya samu tsayinsa aji a sami annabi adamu alaihissalam ya adamu an ta'abuna kai ne babanmu kai ne farkon halitta da Allah ka je ka roki Allah ayi hisabi annabi adam ya ce wallahi ni ma yau ina jin tsoron Allah ba zan iya zuwa ba domin yayi fishin da bai taba yi ba kuma ni ya ce wala taqraba hadhihi shajara ya sana aljanna ya ce na ci komai na sha komai amma ga wata bishiya can kwaya ɗaya kar na sake na je kusa da ita kuma na je ina tsoron kan na je akan wannan laifin Allah ya kama ni ba zan iya zuwa ba haka shi annabi adamu laifinsa ma ɗaya ne amma kai da ni ba laifinka ya fi dubuwa ne ɗari amma duk da haka jara'a da taurin kai kamar kana da tiket ɗin aljanna a duniya a ce abu kaza ba kyau ka ce kai ba za ka bari ba ai malaman ma kaza kaza ne la haula wala quwwata illa billah annabi adam ya ce wallahi ban isan je gaban Allah ba amma ga annabi nuhu ku je ku same shi shine farkon manzo shine wanda Allah ta'ala ya bahi risala yace je yi wa mutane wa'azi ku je ku same shi a dunguma a sama annabi nuhu alaihi salam ce ya nuhu kai ne farkon manzo ka je ka roki Allah a tsaida hisabi mana a sam kowa ya san matsayin sa shi ma nuhu yace wallahi ban yi san da shi Allah ba a yau yayi fishin da bai taba yi ba kuma ni ina tsoro nayi addu'a Allah ya halakar da duniya ina tsoron kar Allah ya kama ni me yasa ne wannan addu'a annabi nuhu ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin da yara innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafa ina jin tsoron kar Allah ya kama ni nayi nayi addu'a duk duniya ta halaka ina tsoron kar Allah ya kama ni ba zan iya zuwa ba amma ku je ga annabi Ibrahim alayhi salam ne kalilur rahman badadin Allah ku je ku same shi aje ya samu annabi ibrahim ya ce wala ba zai iya zuwa ba shi yayi wa Allah laifi ai na farko ya an ce zo ya fita a bauta goma ka ya ce ba shi da lafiya kuma lafiyar shi galau fa nazara nazaratan fin nujum wa qala inni saqim abu na biyu a ya kakkarya gumaka an tambaye ya ce babban su ne ya karya ba shi bane an gane ko qalu man fa'ala hadha bi aliyatina innahu lamina zalimin qalu samina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fa'atu bi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun qalu wa anta fa'alta hadha bi aliyatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha yace fasaluhum in kanu yantiqu yace babban su ne ku tambaye shi mana yace ni ne na kakkarya su amma nace babban su ne sannan wata rana wani azzalimin sarki iya tare mutum ya kwace mai mata shi kuma annabi ibrahim ya taho daga palestine zai je saudiya ta yanzu da matarsa suke jin tsoro ya ce matarsa ce a kwace ta sai ce yar uwata ce idan ka cewa sarkin yar uwarka ce ba zai kwace ma ba amma ka ce matarka ce zai raba ka da ita to wannan su ne laifin da annabi ibrahim alaihi salam yake tsoron zuwa gun allah a kansu la haula wala quwwata illa billah waɗannan yace amma ku je ku samu annabi Musa shine kalimullah wanda Allah ya magana da shi babu wasila ku je ku same shi a dunguma a samu annabi Musa alaihi salam mace ya Musa kai ne Allah ya ce wa kallama Allah Musa ta kalima ka je ka roki Allah a tsaye da ma'aunin godin aiki a yi hisabi mana kowa ya san matsayinsa ya Musa bala'i ya kai bala'i annabi musa ya ce wallahi ban isa doshi allah ba a yau ban isa ba ni ma tsoron allah nake ji domin na taɓa kashe rai da kuskure kuma ina jin tsoron kar allah ya kama na kashe rai da kuskure kuma kisan da annabi musa ya na kuskure allah ya yabe masa ba an gane ko fawakadahu musa faqada alai qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin qala rabbi inni zalamtu nafsi faghafir li Allah ce faghafara la yace Allah na zalunci kaina na yi kisa na kuskure ba da niyya bai Allah Allah ka min gafara ataki Allah ce na yafe mai Musa amma duk da haka iya tsoron ya samu Allah da laifin ya taba kashe rai a duniya yau ina maka sa mutane za su yi a gaban Allah manzon Allah yace duk wanda ya kashe wani a duniya ba gaira ba dalili a lahira ya cakkome shi sun je gaban Allah ya ce Allah ka tambaya mun wannan me na masa a duniya ya kashe ni me na masa da wani dalili ya raba da raina duk wanda aka musu kisan ta'addancin nan wallahi sai an shaƙe maka san an je gaban Allah da su yau mutubul sara'i bai zana boyewa ba wani an kai shi ba san wanda suka yi shi ba wani an kai shi ba san wanda suka yi shi ba to a lahira sai ya fito fili bainan nasu kuma sai ya kai shi tun kisa da aka yi wa manyan malamai irin su malam ja'far irin su malam albani zaria irin su malam albani namu na kuri Allah ya ji kansa wallahi kowa sai ya ga makasan su ido da ido a lahira in ma ka buya a duniya ka ka shiga rigan kariya to zaka je ran da ba wanda ya sai kare ka an bayyana wannan wannan iya cin abin da zai faru a lahira daga nan annabi Musa ya ce ku je ku samu annabi Isa shine ruhullah wanda Allah ya halicce shi daga gare shi ruhullah ai an ga ya ajiya sama annabi isa alaihi salam an ce Allah ne ya halice ka da kansa ba tare da uba ba so da kaje ka roki Allah mana ya zabi ma ce wallahi tsoron Allah yake ji shi ya yafi kowa ma laifi ba bauta masa ake yi ba akwai masu bauta masa ba akwai masu bauta min inji annabi isa ba da saraina ba ba na jin su bauta min ba kuma Allah sai ya tambaye ni wa iz qala Allah ya isa a an ta kulta linnasi takiduni wa ummiya ilahi min duni lahi qala subhanak annabi isa ce Allah tsarkiya ta bada gare ka wallahi ban faɗa musu ba lokacin da nake cikin su ka san abin da muke tattaunawa in kuntu qultu faqad alimta ta'ala ma fi nafsi wa la a'lu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falan ma tawaffaita ni kunta anta raqiba alaihi wa anta ala kulli shay'in shahid Allah lokacin da nake cikin su kasan abin da muke fara ina cewa su bauta ma kai kadai ne abin bauta ya Allah lokacin da na koma gare ka kuma kai ne kake monitoring din su anta kunta anta raqiba alaihi a bayan na koma gare ka ban san kuma abin da suke aikatawa ba wa anta ala kulli shay'in shahid Allah kai ne kake da iko na ba da shaida akan komai annabi isa sai ya ce ku je ku sami manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine khalilullah habibullah ana zuwa ana samun manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ce ana laha ana laha ana laha wannan matsayina ne wannan matsayina ne ba wani mai wannan matsayin ba ne ba manzon Allah ya ce zai je sa za'a al'arshin Allah gaba yayi sujjada yace wallahi tasbihan da zai yi wa Allah a sujjadar a yanzu bai san su bai ce sai a lokacin Allah zai kimsa masa me zai yi ba Allah da shi daga nan Allah zai ce ya Muhammad irfa ra'sak ya Muhammadu taso da kanka tashi saltuda wa shaffitu shaffa karoka duk abin da kake so zawo ma kai nemi alfarma zamu baka haka Allah zai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah zai baka sai ka ce ka gamsu ya rasulullah daga nan manzon Allah ya ce Allah hisabi Allah ya ce wa nada'ul mawazin al-qista liyawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a sana ce to a zo a yi hisabi bayan an yi hisabi marhala ta hudu sana akwai sako da littattafan sakamakon hisabi wa idha suhufu nushrat su littattafan daga sama za su zo ba sai dai kowa ya ji nasa kawai ba yanzu kwamfuta tana abu kana mawaki ba duk halittar duniya to an yi programming littafin ka zai zo hannunka ba zai jigun wani ba kuma ba dan kama za a yi ba sai dai ka ji littafin hannunka kawai kuma littafin ba da shi nau'i uku ne akwai wanda za a ba su shi a hannun dama Allah ya sa mu ne akwai wanda za a ba su a hannun hagu Allah ya sa ba mu bane akwai wanda za a fasa kirjin su a tura hannun su ta baya a ba su littafin su a baya da munin aikin su amma kadan wanda aka ba su littafin su a hannun dama wannan yan aljanna ne fa amma man uti kitabuhu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya kullu washrabu haniyan bima aslaftum fil ayamil khaliya wa amma man uti kitabuhu bi shimali fa yaqulu ya laitani lam uti kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma agna anni maliya halaka anni sultaniya khuzuhu bagullu ai duk kusan fasara ai ba matsayin fasara ba haka ne to haka Allah zai karkasa wannan zai faru Allah ya sa a bamu littafi a mun da hannu dama ya Allah ka sa a bamu littafin mu a hannu dama ya Allah daga nan bayan an ba da littafi dama shi dan wuta ya san matsayinsa dama daga nan gun za a sa mala'iku su kora shi gidansa wuta kawai wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala mukhazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yaqusuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'ibikum hadha qalu bala manzani ba su je muku ba ba muku wazi ba ba ce riba ba kyau ba zina ba kyau liwatsi ƙarya shari hasada duk ba ku ji ba kyau ba a musu wannan tambayar ba ku ji wa'azi ba har ku tsinci wannan kanku anan suka ce wallahi bala mun ji wa'azi walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin sai dai kalmar azaba ta tabbata kan kafirai to daga nan za a kora su ta Allah ya raba mu da su wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljanna su ko masu takawa da aka ba su littafin su hannun dama za a raka su aljanna can sika na korawa ne nan kuma sika at-tashayya rakiya kamar yadda ake raka sarki ake raka gwamna ake raka shugaban kasa to dan aljanna ka malaiku za su raka shi suna salamun salamun salam shine wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumaran hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala mukhazanatuha salamun alaykum can an ce alamiyatikum rusulun minkum nan kuma an ce salamun alaykum tibtum kun ji dadin ku fadakuluha khalidin to kafin aje ga higa aljannar akwai marhala ta kusan ƙarshe shi ne hawa siradi ba wanda zai je alayyana sai ya fita kan siradi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajil ladina taqaw wa nadharu zalimin fiha jisiya ba wanda zai je gidan aljanna sai ya fita kan siradi kuma siradi gada ce akan wuta kasan siradi wuta ne imamu muslim a cikin littafinsa ya ce manzan Allah ya ce shi siraɗin nan ya ce a haddu alasai ya fi takobi kaifi a dakwamina sha'a ya fi gahi siririnta a shaddu hararatan minal jamra kuma ya fi garoci zafi ga kaifi ga siriranta ga zafi kuma ta ka za ka wuce la haula wala quwwata illa billah wannan shine gada wanda kowa sai ya bi ta ka zai je aljanna manzon Allah ce mala'iku suna kasan siradin suna roƙa mu'minai rahmar abun Allah suna Allahumma sallim Allahumma sallim ya Allah masu imani Allah ka kubdar da su Allah ka tsiratar da su amma da yawa daga kan siradin za su sulmiyo su faɗo ta kuma shikenan an fahimta abu na ƙarshe wanda kuma wannan kasatan iyakan masu kirkire a cikin addini da kawo abubuwan da manzon Allah bai karantar da su musabai ba son su ba cikin addini su za su haye siradin ma idan an haye siradi akwai alkausara kogin ruwa na alkai da Allah yi wa manzon Allah kyautarsa an ce ba wanda zai je aljanna sai ya je gunnan ya sha wannan ruwan sannan zai karasa aljanna idan an je masu imani suna shan wannan ruwa sai manzon Allah ya ga mala'iku suna korar wa'ansu sai manzon Allah ke ce ha'ula ya ummati ha'ula ya ummati mala'iku dan jamfa mutane al'ummata ne ba ya kuke korar su sai mala'iku su ya manzon Allah eh al'ummarka ne amma li annahum qad baddalu ba'daka wa ghayyaru sun canja addinin bayan ka tafi kabaru sun shigo da bidiyoyi sun kirkiro abubuwan da baka san su ba ba amma wahayin su ba sun cinkusa cikin addini a lokacin manzala ya ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan ko kore su kore su ba ni ba su ba ni ba su wanda suka fi wannan haɗari ma kuma da ganin bakin ciki sai munafukai an ce alkausara ma ya sun sha amma an sun je gate na shiga aljanna ya su haɗu da ciwon tokarere ko san ciwon tokarere an ce wani ƙaho ne Allah zai halicce shi duk munafiki idan ya je zai sa kansa a gidin aljanna wa nakawa zai yanayi shiga amma mumini ahalus suna idan ya je sai kofar ta bude shiga me yasa mala'iku munafikai suka haye siradi suka haye ruwan alkausara domin su ma sun yi wa Allah mu'amalar da Allah ya musu hisabi da ita duk munafiki kamar musulmi ne ai har a rufe kofa da shi ayi meeting ayi waye amma ya boye wani abu a zuciyarsa yukadi'una Allah wallazina amanu wama yakda'una illa anfusahum washurun wannan kadi'ar da boyewar an ce aljaza'u min jinsil amal kafiri kaulan wahidan an san kafiri ne to ba zai ma hausa radi ba ba zai ma shiron sharuwan alkausara ba za ka yi wuta kawai amma munafiki sai ya je lagalaga ruwa ruwa iya ganin kamar ya sha sai a mai sakamako irin aikin da ya duniya Allah ya tsare mu babu shakka an kun bibi wannan tattauna kuma akwai aiki ko yasa na sawa tattaunawa ta mu akwai aiki a gaban mu duk wannan matakan wajen guda bakwai wallahi sai mun haye su da ƙarshe muna fatan Allah ta'ala ya mana rahama Allah ya samu aljannarsa Allah ya yafe mana zunuban mu Allah ta'ala muna roƙon ka yi mana rahama ka ji kanmu ka cinku samu cikin rahamarka da jin kanka ya Allah da mu da mahaifanmu da sauran al'umma da musulmai gaba daya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana duk wanda suka taru a wannan masallaci Allah mai da kowa gidansa lafiya Allah ya ba mu ladan da ake samu wajen sauraron alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malaman mu Allah ya musu jagora Allah ya riko da hannayensu Allah ta'ala ya ba su tsaro da kariya gaban su da bayan su a matsi da ake ciki na kuncin rayuwa Allah ya kama na saukin sa Allah ta'ala ya shiga cikin al'amarin Allah ya kama na sauƙi na wannan rayuwa ya rabbal alamin Allah ya bamu damuna da kaka mai albarka Allah ka sassauto mana da ainihin al'amuran da suka tashi ya rabbal alamin Allah ta'ala ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya yan uwan mutanen Nijar Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka hana ayyaki a wannan ƙasa ya Allah Allah domin ikonka da ƙudurarka hana yaƙi barki a wannan ƙasar da sauran ƙasashen musulmai ya rabbal alamin اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته